babu ja'a wulu ibn nabis حدثنا حدناد حدثنا شريك بن عبد الله النحئي شيني راشد بن كيسان sai yake cewa shi ma suka ne dan hannadu dai mun riga mun san shi amma shi shariku bin abdullahi na'i shi a mazajen musulun ne da al'arba an abi fuzarata daga abi fuzara an abi zaidin daga abi zaidin an abdullahi bin mas'ud sardin hadisin ya tike zuwa kan abdullahi dan mas'ud wannan abi zaidin din da yake cikin sanadin hadisin duka malaman hadisi sun ce majahuli duka malaman hadisi gabaki dai kadi ba sun ce majahuli shi yasa za ga kila mai taharijin littafin a can kasa za ga ya sa da ibin ko na san wanda suke da nusa irin na wakila ya rubuta a ciki ya sa da ifin saboda misali shi wancan shi abi zaidi nan amma in ka cire abi zaidi din nan duka waɗancan mazajen hadisin kowanne misali yuhtajju bihi ana kafa hujja da shi banda shi abi zaidi nan qala sa'alani nabi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tambaye ni ma fi idawatika ma'ana kaga fi lailatul jinni kenan shi yasa ma suka ce shi hadisin ya saba ma hadisin da aka tambayi abdullahi dan abbas dan masud da aka ce a kunta ma rasulullahi fi lailatul jinni kana la wanda suke cewa shine ma'ana ma'budi wasu kuma sun ce a da shi dai aka fara tafiya amma inda za a je din annabi bai karisa tare da shi ba akwai dai maganganun da dama nake jin mun taba zuwa gaban mun yi magana akai kamar a cikin sunan abi dawud sai yake cewa ma fi idawatika me ke cikin wannan ƙwaryar naka sai ce qultu nabizun يا رسول الله سميني آه فقال تمرة طيبة وماء طهور آه دبيل ميدادي معنى تدين دا أكيد دبيل وماء طهور هو من تركيشي كمان مذهبا داود الظاهري suke da fahimtar cewa za a iya yin amfani da ruwa ko da ya jirkita da abin da yake dahiri sai da misali sun yi bina'in fahimtansu akan asali duk da wannan fatawar shi ma sashin matsalolin abu hanifa ya tafi da haka da idan ka duba misali mai sharhu sunna a sharhul afar afwan ya ta kokarin ihtijaji akan tabbatar da wannan hadisi din na sayyidina abdullahi da masu saboda yana da mutabaka da matafiyan mashabansu sai yake cewa a fatawar da aminu manzo Allah ya yi alwala da shi wannan hadisin misali ahmad ya rawaito abdurrazzaq sanani ya rawaito ibn abi shayba sun rawaito amma shi ma dai duka sanadin yana kaiwa ta kan wannan ibn abi zaid din ne wadda abi zaid duka sun tafi akan cewan jahalata kala abu isa abu isa yake cewa inna ma ruwaya hadal hadis an abi zaid wannan hadisin ba a san shi ba sai ta kan abi zaid an abdullahi daga abdullahi dan mas'ud an annabi wa abu zaid rajulun majhulun inda ahli al-hadith ya ce shi abu zaidin nan wani mutum ne da malaman hadisi ba su san shi ba shi ma muna tafi a ci ba za mu ji me ke sa a ce marawul majahuli eh me ke sa rawu ya zama majahuli kuma jahalin ta kasu kashi nawa kuma me hukuncin hadisin da aka rodo daga rawul majahuli sai yake cewa a la tuqrabu lahu riwayatun min ghayri hadha al-hadith ba a san wata hadisi da aka rodo daga abu zaidin ba sai wannan hadisi kadai sai ke cewa wa katrawa ba alu ahalin ilmi wudu abin nabi amma sashin malamai suna ganin ba laifi a yi alwala da ruwan tsini din minhum sufyanu sauri daga cikin su akwai sufyanu sauri ya tafi akan cewa a yi amfani da ruwan tsini din wa gairuhu da waninsa shine misali sashin fatoyin aba hanifa wadda amma almajiransa guda biyu da abu muhammad da abu yusuf alkali sun saba da shi a wannan fatawa din da kuma shi fatawan dawud da zahiri wa kala ba'alul ilmi la yatawadda'u bin nabiz sashin malamai suka ce ba za a yi alwala da nabizi ba saboda hukuncin da suka haɗu akan ruwa an yi mashi salbin guda nawa a ciki ɗanɗano ya canza ƙanshi ya canza kala ya canza da kuma abin da ba shi a jinsin ruwa ina fata an fahimta duka ya samu canjin ababe guda uku da kuma abin da ba shi a cikin jinsin ruwa sai yake cewa wa huwa qaulu shafi'i shine zancen imam shafi wa ahmad da ahmad wa ishaqa da ishaqa bin rawaye ta hasirin su ne amma malaman da suke da wannan fahimtar kusan duka ne da fahimtar su kenan kala ishaq in yubtili ar-rajul bi hadha fa tawadda abin nabi zuwa ta yamma ahabbu ilayya yace in an musibanci mutum bi hadha da wannan me yake nufi da yubtili bi hadha ma'ana ibtiliya bi faqadil ma'i an jarabce shi a inda ba shi da ruwa bai da komi sai tsini fata wata abin na bizi ya alwala da shi tsini wa ya tayammamu a haku ilayya ya yi alwalan da tsinin kuma ya taimama kaga misali ya yi ihiwa ya yi tahawidin daya ya kuma misali tabbatar da nafsi kan daya wa kala abu isa amma abu isa ke cewa wa kaulu man yaqulu la yatawadda bin nabizi faɗin wanda ya ce ba za a yi alwala da tsini ba a ƙarabu ila kitabi wa ashbahu shi ya fi kusa da littafin Allah kuma shi ya fi kama da ayin Qur'ani saboda la'anna Allah ta'ala ta'ala falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba kaga bi sigatil idlaki ma'ana duk wanda bai zo mutlaki ba misali laysa dima'in mafhumin aya kenan duk wanda ba mutlaki ba laysa dima'in ko da an ambace shi ma'ul majazan amma hakikatan laisa bima'i sai yake cewa sai Allah ya ce fatayamma Musa idan ba kaga sai ayi taimama shi sa misali zaka ga suna faɗin cewa in mutum akwai wanda suka ce in mutum ya alwala da tsini saboda rashin ruwa bayan ga kasan da zai alwala da shi to bai da sallah akwai malaman da suka ce in ya rasa duka ma sallan ta fada a wajensa amma yana jin iza an zo gaban akwai akwai basdin magana da yake da alaka da haka babu ma ji a fiman malati min allaban wannan babin a yin kuskura baki idan mutum ya sha nono ma'ana mutum idan ya sha nono yana da alwala sai lokacin sallah zai maimaita wannan sallan kuskura baki sai ke cewa da sana kutaibata kutaibatu shi kuma ce a da laisu an ukailu عن الزهوري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس daga sayyidina Abdullahi dan Abbas annabiyya shariba na banan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sha nono da ya sha nono sai yake cewa fada adima in famal mala sai ce a kawo mashi ruwa sai ya kuskura baki wa qala inna lahu dafaman inna lahu dafaman menene za mu fahimta daga faɗin maki na lahu da saman shine illatul hukum wa in lam yakun bihi da saman misali la yujibu tamaddud illatul hukum kenan dalilin da yasa za a kuskura bakin sabid da maiko nono yana da maiko a tare da shi to kaga misali idan an samu tsala wanda bayi da maiko mafhumi misali na muhalafan nafsi shine misali ba sai an kuskura baki ba sannan kuma daga nan misali za a iya fahimtar ashe in ba nono ba ne ko kuma abin da yake da danko irin wannan ba lalai sai an kuskura baki ba ba lalai sai an kuskura in ka ci wani abu wanda baya dauke da maiko ba lalai sai an kuskura baki ba saboda illan da yasa za a kuskure saboda nono ne saboda gasmin da ke tattare da shi to abin da bai da gasmin kuma ba sai an kuskure ba shi yasa malamai a fahimtar wannan hadisin ala sigatil istighbabi ne shi kankin kansa kuskurewa menene hujjar su na cewa istighbabi ne akan mashan nonon saboda Jabir dan Abdullahi Abu Dawuda ya yi ruwaya da sanadi sahihi daga Jabir dan Abdullahi afwan da sanadi hasani ta kan Jabir dan Abdullahi da ma shi Abdullahi dan Abbas din manzo Allah ya sha nonon kuma bai kuskura baki ba kuma ya tashi yayi sallah duk da dai misali mun san zancen malamai akan inda aka samu ta'arudi na aiki da umarni ko in aka samu ta'arudi na aiki da umarni to ana rajahar da mene umarni akan aiki na san mun san wannan dukan manzo Allah ya yi umarni da ai kaza aikin shi kuma ya nuna kaza to malamai sun tafi akan ana gabatar da umarninsa akan aikinsa saboda ba mamaki aikin shi ya yi shi a babin rukusati ne na wani illa da ke tattare da aikin nashi a lokacin da ya aiki da wadda kila bai fito ya bayyana ba ko ko misali ya yi aikin ne a babin ihtisasi hususiyansa ne bai gane sauran al'umma ba sai yake cewa a buhari ya rawaito amma ta kan yahaya bin abi kasirin imam muslim ya rawaito shi kuma ta kan kutaiba saboda in banda buhari da ya ruwaito ta kan ya bin abi kasir tun daga kan muslim zuwa sauran malamai wannan hadisin duka hadisi ne da malamai shirki sun fitar da shi amma banda shi duka sun ruwaito misali ta kan kutaiba ne wannan rawin hadisin na imamu turmizi a sai yake cewa qala wa fil babi an sahal bin sa'ad as-sa'idi wa ummu salama a babin an roto daga sahal bin sa'ad as-sa'idi da ummu salama kamar yadda yake cikin misali ibn sunan ibn majah da sauran wasu littafai wa qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihu wannan hadisi hasani ne sahihi sai yake cewa wa qadara ba'alu ali ilmi malmalati min al-laban wasu malamai suna ganin cewa kuskura baki dan an sha nono wa haza inda na ala istihbabi ma'ana kad ra'a ba'alu ahli ilmi malmalatu min al-labani misali jazimina alaiha shine ma'ana abin da yake ma'ana sun tafi akan dolan dole ne in ka sha nono sai ka kuskura baki amma shi sai yake cewa wa haza inda na ala istihbabi yace mu a wajenmu akan mustahabbanci ne muka tafi walam yara ba'aduhum malmalata min al-labani sashi ba sa ganin cewa an sha nono sai an kuskura baki dan har ila a cikin musnad na Imam Shafi'i shi ma ya rawaito hadisin cewa manzon Allah ya kuma ce ba sai an kuskure ba misali da umarni din to kaga misali in ka hada umarni da aiki misali an samu karfafan nafsi kenan shi yasa sai suka tafi akan dai ba hadawa bane ma'ana ba ba hadisi ne da ɗaya goge ɗaya ba hada su za a yi misali akan sai a bar hukuncin amarin ya zama na istihbabi shi ko misali rashin umarnin inda dalili akwai inda hali zai zo ko ba ruwan kuskurewa ko kuma kafin ka kuskure din sallah zai iya kubuce maka da makamantan irin wannan wallahu ta'ala alam babul karahatu raddu salami ghayra mutawabbi a wannan babin karhancin mai da sallaman mutumin da bai da alwala sai yake cewa haddasa nasar bin ali al-basri nasar dan aliyu basari ya yi mana hadisi masu wannan sunan su ma mutum biyu ne ɗaya sika ne ɗaya kuma ba sika ba nasar bin aliyu amma albasari din shi shine wannan guda ɗaya shi yasa misali aka mayyaze shi da sunansa saboda misali mutum ya sani wa muhammad bin bashar da muhammad dan bashar kala sai ce haddasana abu ahmad anan akwai kuskuren ɗabi za ga ya ce abu ahmad wa muhammad bin abdullahi zubairi ko kila naku ba haka bai bai ku zo da wawul adafi ba bawo ya zo da shi daidai to ni mu a nawa da wanda yake da irin na za ga akwai wannan wudin babu shi e shi abu ahmad din shine muhammad bin abdullahi bin zubairi a shi kuma mutumin kufa ne su ma mutum masu wannan sunan mutum biyu ne ɗaya jika ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya uba kaka da jika da kaka duka sunan su kenan ɗayan sika ne ɗayan kuma misali a ɗayan sika ne ɗayan saduki ne yana haɗai shi kakan shi ne saduki kuma yana haɗai amma shi jikan kuma sika ne to wannan jikan shi ne a wannan sanadi din sai yake cewa an sufiyan daga sufiyan shi yasa suke cewa misali shi kuma akwai dai maganganu akan iyayen ruwaya daga sufiyan sai yake cewa shine Sufyan Sauri an dahaku daga dahaku an Usman daga Usman an Nafi'u an Ibn Umar an rajulan sallama ala nabi wa huwa yaqulu falam yarud alayhi Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani mutum ya wuce shi yana kama ruwa sai bai masa sallama ya mai sallama annabi bai mai da masa da sallama ba muslim cin naga ya sa hasanin ko sahihu muslim abu dawuda nisa'i ibn majah sannan ibn huzaima da bai duka sun rawaito hadisin da ma'ana duka gabaki da amma malamai suna sun tafi akan shi ma wannan rashin mai da sallama ala istibadi ne suna ganin akan dole ne ba za a mai da sallama ba yayin da mutum yake kama ruwa wanda suke ganin cewa idan mutum yana ban daki ba zai mai ba zai magana ba sun tafi da fahimtar wannan hadisin wanda suke ganin mutum idan yana ban daki zai iya magana sun tafi da hadisin sai da ummu adiya da buhari ya ruwaito wadda misali ta zo lokacin take cewa na zo jan manzo Allah Fatima tana suturta shi ko yana wanka ta yi sallama sai ce wace ce nan wace ce nan kaga yayi magana a ciki amma bai mai da mata da sallaman ba shi yasa suka fahimci wanto misali ambatan Allah a cikin ban daki sun tafi da ma'anan wancan hadisin suka ce ai mai da sallama wajibi ne sallaman ba shine wajibi ba amma annabi bai maida mata ba saboda halin da yake ciki na cewa ba a zikirin Allah a cikin bayi da amma wasu na ganin ba laifi in larura ya sa dole sai an magana sun dauke shi a badin misali larura mai da magana tana cikin bandaki in uzurin da ya zama na dole sai kai magana amma in uzurin da bai zama sai kai magana ba sai kai gyaran murya bai bai mun san matsalan menene bambancin gyaran murya da magana a wajen sashin malamai duk abu ɗaya ne da gyaran murya da magana a wajen sashin malamai da abu ɗaya ne a wajen wasu malamai kuma suna ganin gyaran murya ba magana ba ne amma magana shine abin da ya fitar da haruffa wallahu alam sai yake cewa abu abu sake aza hadisin hasanin sahihu wannan hadisi ne hasani sahihi amma ka da layi zubairi din wanda yake ɗayan ne aka fitar to hadisin zai zama yana sai yake cewa wai na mayu furahu haza inda na iza kana ala ga'idin wa baulu ya ce amma mun karhanta in yana gaban yin fitsarin ne ko kuma yana gaban yin bayin gidan ne amma kana cikin bayi baka fara ɗaya daga cikin wannan ba za ka iya yin magana kaga misali shi ma ya ɗauki wancan magana ai ba ɗaya daga cikin wannan ake ba sanda manzo Allah ya ce ma ummu hani wace ce wannan ba ko ɗaya daga ciki ake ba shine sai yake cewa وقد فسر بعض اهل العلم ذلك وذا اصل شيء رواه albadi yace sashin malamai sun fassara da haka kuma shine mafi nagartan abin da aka roto a babi kala abu isa abu isa yake cewa fil babi an muhajir an roto wannan hadisi a wannan babin daga muhajir bin qunduz abu dauda da nisa'i da ibn majah sun roto hadisin muhajir bin qunduz nan sai yake cewa abdullahi bin hanzala an roto daga abu abdullahi dan hanzala wadda shine misali ruwayan su wa alqamata bin bin shafawai an roto wa jabir an roto daga jabir amma wa bi sanadin jabir sanadi ne mai rauni sanadin jabir yana da rauni shi ma sanadin ruwayan jabir yana a cikin ibn majah sannan wa barra'u an roto daga barra'u iyanan ya tsaya amma an roto ma daga abu huraira ibn majah ya roto daga abu huraira shi ma sanadin abu huraira dake cikin ibn majah sanadin la'itin sanadi babu na alhamdulillah